العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو العرباء درع الحديث uku ga watan jumadal rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na nawa mun tsaya darasi na 68 za mu tashi darasi na 69 a wannan littafi mai albarka na amalin yauni wallaila na babban malami ahmad ibn sunni rahmatullahi alaihi a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa inda za mu tashi babu kaifa mukhadabati al-abdi li maulahu muna cikin babu mukhadabati sibyan bil bunuwa shi muka biya amma an ba ban ta ba ka tun mu ne muna ƙara tunatar da junan mu dangane da fadail da falala da girma na salatin annabi alaihi salatu wassalam abubuwa guda biyu suna ɗaukaka mutum su ƙara masa daraja su kai shi wata ƙololuwar da baya tsammani in ya rike su shi kansa ya kasa gane ne yin sirrin irin salatin annabi alaihi salatu wassalam da istighfar idan mutum ya fahimci wannan da kyau wallahi za a ci tambaya ta ana cewa ne yin sirrin ne sirrin wannan shi ne sirrin kuma salatin annabi alaihi salatu wassalam da kuma istighfar wayannan guda biyu musamman ba wanda ya dauke ta a matsayin wurdi kawai ba a kana yi kana mai hararo ma'ana kamar yadda muka faɗa kullum taimakon da Allah yake mana sai kaga muna karanta a laraba gobe alhamis daga gobe bayan la'asar rana na faduwa har zuwa juma'a rana ta fadi lokaci da babu wani lokaci da yake mafi tsada wajen salati annabi alaihi salatu wasalam fiye da su shi za ko bita zan wa mutum ni in zan yi bita Allah ya ce mutum mutum zai tafi umara zan ma bita kuma Allah ya ce mu je ka za ka tafi a kwanaki musamman talata ko laraba kaga za ka samu duba a madina to kusa abin da nake nana ta wa mutum ke cewa ka dage da can duk wanda yi wa annabi salati in kana nan za a gaya wa annabi cewa wani dan wani shi za muka ce ɗaya sun fa'idodin yi wa annabi salati wato yana ƙara wa mahaifinka girma da daraja domin duk lokacin da mala'ika ya ce wa na ɗan wani sai an faɗi mahaifinka kaga ba iya sunanka ne yake na natuwa gaban annabi alaihi salatu wassalamu ba har da na mahaifinka addu'o'i da za ka yi wa mahaifi ka ya tsara ɗaukaka bayan addu'o'i na yau da kullum akwai akwai yi wa annabi salati idan ka mai da hankali wajen yi wa annabi salati ko shakka babu kana cikin waɗanda suke sauke nauyi na yi wa iyayensu addu'a da annabi yake awwaladin salihin ya dawo da ko ɗa na kirki da zai kai mutum addu'a to yi wa annabi salati yana ɗaya daga ciki na biyu muka ce hararo ma'ana ba kawai mutum ya zo a Allah ya yi umarni inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi lallai Allah madaukakin sarki da mala'ikunsa suna salati ga annabi to kaga ko ba a ce kai ba kai waye da ba kai ba amma duk da haka sai Allah ya yi umarni ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka ba da gaskiya sallu alaihi ku yi masa salati wa sallimu tasliman sannan ku rika yi masa sallama to shine sahabbai suka ce mun san yaya ake yi ma sallama domin suna tare da annabi za su ce assalamu alaika ya rasulullah ya amsa bayan ya bar duniya suka yi sabani wasu sabai suka ce za ka ce assalamu ala nabi hatta a kai ya kai bin mas'ud abin da ta zo kenan wasu kuma suka ce za ka ce assalamu alaika ayyuhan nabi wanda ka faɗa daidai ne a kai yar ka ban ka zo a tahiyyatu lillah azzakiyatu lillah ruwaya sayyidina Umar kenan at-tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy sai kuma ta ibnu mas'ud ya tahiyyatu lillah والصلوات والطيبات لله السلام على النبي diddini ne ko ce kai ta sai na umar inda tafiya ce ta abdullahi dan mas'ud ta abu musa al-ashari ta abdullahi bin umar ta abdullahi da abbas tana na aisha duk sun inganta saboda haka mai wayo da dabara ma sai ya haddace duka a sallar azhar kai wannan la'asar kai wannan magrib sai ga hadisan sun zauna a kanka duka sallar asuba ko wace salloli biyar din nan in ka duba asulu sifatu salatin nabi ko sifatu salatin nabi din muktasar din da ake biya asulu din mujallabi uku ne bolin uku ne to akwai yan karamar da ake biyawa ita ma za ka sami wannan ko kuma a jalawu da afham da muka fada a farkon karatun fi fadilis salati was salami ala khairil anam shi ma ya kawo wayannan salati shi ya kawo amma shi sifatu salatin nabi nau'o'in kai ya kawo gaba daya to bayan nan muka ce yayin da mutum zai yi salati annabi alaihi salatu wassalam ya zanto yana halartu da ma'ana yana halartu da ma'ana kaga Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya wanda suka ba da gaskiya me za ka kalla ka gano a aya ashe wanda ba ya ladina amanu ba ya annabi salati yawa saboda haka in kaga ba ka yi wa annabi salati to ba ka ya ladina amanu domin Allah ba kowa ya kira ba gama gari ya ayyuhan nasu ba haka Allah yake ba ya ayyuhan ladina amanu ya wadanda suke imani domin in Allah ya faɗi wannan kamar da Abdullahi dan Mas'ud yake yace ko tafiya muke a abun hawa muka ji wani yana tilawa yana zo kan ayar ya ayyuhan ladina amanu yace tsayawa muke tak mu ji domin mun san umarni za a yi ko hani a tsakaki to sai Allah yake ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah sallu alaihi ku yi salati ga annabi alaihi salatu wassalam mun fada salati ga annabi alaihi salatu wassalam ga shi ya gaya mana yadda za wa sallimu tasliman sannan kuma ku yi sallama mutukar sallama to can gurin da aka ce inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da malaiku sune wa annabi salati ya ya salatin Allah yake ga annabi ya yake kun ga duk karatun ma ba mu faɗi cewa ga yadda annabi Allah yake wa annabi salati kawai dai mun ce salatin Allah ga annabi shine wato as-sana'u wa tashrif wa ta'zim an fahimta da jago Allah ya yabi annabinsa ya girmama shi ya kambama shi shi yake ba amma ba a gaya ma lafazin lafazin cewa ba kalmar da ake faɗa ba Allah dai ne wa annabi salati mun yadda da wannan an fahimta da jago yawa sannan salatin Allah da Allah da Allah ya gaya mana cewa yana yi wa bayi هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور Allah shi yake muku salati da mala'iku ya Allah yake wa bayi salati shine shi kuma albarakatu wal ghufran sai Allah ya sa ma albarka a rayuwa sannan kuma ya zafarta ma shine salatin Allah ga bayi ga waɗanda ba annabawa ba ga mu kenan idan mun bi umarni to yadda Allah zai mana salati shine ya sa mana albarka a rayuwa kuma ya mana gafara amma talatin Allah ga annabi ko ƙara masa girma da daraja da TV ko aji shine bambancin sa da zan kaga babu haɗi to kaga idan kace Allahumma salli ala Muhammad wannan kalma ka faɗa ya Allah ka ƙara wa annabi girma da kima da daraja da ɗaukaka haka kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ka kuma yi salati ga alayen annabi Muhammad mun faɗa su ne zuwa waɗannan sahabban da ba sa cin sadaka waɗanda ba sa cin sadaka haramun ne su su ne ahlul bait shi sa a yanzu ka zo kace kai ahlul bait ne ba za mu musa ba amma sai ka ba mu isnadi cewa kai dan wane ne dan wane dan wane dan wane dan wane sai mun yadda ya cike kan sayyidina ali sai mu ce sallamna laka mun sallama ko kuma ka fara bayani mu ji ka cike gidan abdullahi dan abbas sai ka kawo wannan isnadin ko in kuma ta yi ne kawai ji kai kawai ji ke nan sai ka cike gidan alu aqil sai ka cike gidan aqilu shi ma ahlul bait ne ka fara wato sarsalarsa ka ɗauko mana tsiriyan tsiriyan sai mun ji ta a gidan aƙili idan ka ji ake jaridi ne don ko zai zuba abu mai sauki kawai mutum zai naɗa kansa jarabta ka ce shi jaridi ai ya fi sauki yanzu da magabata za ku ga mutum yana jin tsoron saboda da mafarkin annabi da cewa kai jikan annabi ne abu ne mai hatsari dan mutum ba gaskiya bane wutarsa daban in ba gaskiya ka faɗa ba mutum yanzu yanzu ya ce ya ga annabi alaihi salatu wassalam kuma kai ma bayani ya kace ba fa annabi ka gani ba to kar ka dora domin duk wanda ya san shama'ilu in kai ma bayanin annabi alaihi salatu wassalam zai zai gane cewa annabi ka gani idan kuma wato ba annabi ka gani ba in annabi ka gani zai tabbatar ba an ba shi bane ya ba ba fa shi ka gani ba to kuma abubuwan kwanan nan wani mun gama karatu a gidan marigayi a lajin bashir to ba wata a tabbata ya ce mun yayi mafarki da annabi alaihi salatu wasalam sai na ce ya ka gan shi sai dan biji din yaro na ce Allah ba annabi ka gani Nace ba ko da ba shi da ya gani ba amma dai ka ga annabi a biji din yaro nace ba annabi ka gani ba sam nace a ci gaba dai da yin jihadi to abin da nace ba kenan amma dai ba annabi ka gani ba an fahimta da jago to saboda haka wannan shine alu muhammad ko ko kuma banu hashim ka dingine mai kanka zuwa ga banu hashim ko kuma mawalin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma mawali na ahlul bait bararran bawa bawan da annabi ya yanka shi ma in ya haifi da to wannan dan ahlul bait ne ai kaga annabi ya kalli salman yace salman na ahlul bait to saboda haka wannan bararran bawa kamar yadda ya tabbata akan abu rafi bawa ne bararren bawa ne gida annabi alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam da ne da bayan yake kar ka karbo sadaka saboda haka banda karban sadaka shi ma ya shiga cikin ahlul bayt to mutum ya dangana kansa zuwa ga nan sai ya yarda shi ahlul bayt amma idan ba ka da islami ba ka da sana na saba ka baka san ma inda ka shige ba ka san ka na uku ba baka san shi ba to kai kai ka kiyaye ka iya bakinka mutum yanzu a zo a ce kowa a masallacin nan ba zai fita ba sai ya faɗi kakansa na uku da yawan mu sai dai mu kwana sai Allah kaka na uku ba ba wai na nufin suna biyar ba a kakanka na uku a ce sai ka faɗi zalzalarta har zuwa mutum bakwai ka ɗaya iya nan sai dai mu kwana a masallaci sai dai yin kira za ka yi kacce lafiyar Muhammad da Abdullahi ko domin ka san dama Muhammad da Abdullahi ne domin ka san duk bayan Allah ne yawwa sai dai mutum ya ke yin wannan abin da yake daidai shi ne mutum ya kokari ya ke kar mutum ya danganta kansa zuwa ga gidan annabta ko farkin annabi alhali ƙarya yake sai an ce shi za idan wata rana annaba ne za ta wata rana ya shigo gida sai tarar da nana aisha ta kunna tukunya ana dafa nama na kawo mar abinci sai ga babu nama sai ce ya zaki kawo abinci bayan na ga kuna dafa nama sai ta ce ai barira na barira ce kuma na barira ne kuma sadaka aka bata sai annabi ya yi ya ce lahas sadaqatu wala lana hadiya ita ce sadaka a gurin ta mu ko kyauta ce ita aka ba sadaka amma mu kyauta ne domin ba mu aka ba direct ba wanda aka ba sadaka shi kuma zai iya ba su kyauta shi ne bambanci amma dan gidan ahlul baiti in yazo da shi ba za a ci ba domin ya ga alhasan ya sa da rino a baki ya matso makogoran su zai da fito da shi to mu ahlul baiti ba ma cin sadaka to duk wannan abubuwan bayan Allah yana da kyau mu ce kwarai da gaske mu lura da kyau to shine wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim kama yadda kai salati ga annabi ibrahim ya talatin Allah yake ga annabi Ibrahim shi ma Allah ya dauka kai mun faɗa a baya ku duba ku gani banda duk cikin annabawa kasa ba wanda yake annabi Ibrahim daraja da daukaka domin kowace kabila in ta zo kidan take nata ne Yahuda sun ce annabi Ibrahim nata ne Kiristoci sun ce nata ne mushrikan Makka Majusi kowa ya ce nata ne a sai da Allah ya raba rigima cewa ma kana Ibrahim Yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين sai da Allah ya raba rigima yace to shi annabi Ibrahim ba da Yahudi bane kaga an kori Yahudawa sannan ba Kirista bane su ma suna kilemin wai nace sannan walakin kana hanifan musliman Allah yace ni kankan addini yace akai kuma musulmi ne karara aka ce musulmi ne wa ma kana min al mushrikin dan kan mushrikan maka su sa su sa rai sai Allah yake kuma ba mushriki bane baya cikin to da haka Allah ya tabbatar cewa musulmi ne sannan kuma annabi Ibrahim da kanta ya rada mana suna mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa mu musulmi ne huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha saboda haka annabi shi ya rada mana wannan suna annabi Ibrahim cewa wato mu musulmi ne to wannan salatin da Allah ya yi wa annabi Ibrahim shine Allah ya sa masa daukakuwa da daukaka to shine kake yi wa annabi salati cewa Allah kai masa salati kamar yadda kai wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wa ali Ibrahim kaga yanzu aka tambaye ka duk da cewa annabi Ibrahim ana kowanne al'umma suna son sa waj'alni lisana sidqin fil akhirin addu'a nan da yi Allah madaukakin sarki ya rawato duk wanda za su zo baya rawato suna faɗa alkhairi a kaina kowanne mutum ya zo yana faɗa alheri a kan annabi Ibrahim amma duk abubuwan da ake faɗa a kan annabi Ibrahim ya fi wanda ake faɗa a kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hadi ba hadi wani daga cikin kafirai bai yahudi da yake kalli tarihin annabi alaihi salatu wasalam na baya baya ba ba zamanin annabi bai karanta da turanci ya kalla ya kuma kallo 1960 wani abu yace na rantsa da Allah me wannan tarihi inda zai dawo yanzu zai warware matsalolin duniya yana zaune akan teburi yana cin shayi haka ku yi hude mana ba musulmi ba ne da ya san tarihi annabi ya karanta ya fi kwakwafi ya ce na rantsa da Allah da zai dawo duniyar nan mai wannan tarihi da yana kan teburi yana jin shayi zai warware matsalolin duniya alhaqqu ma kan yadihi a'da ita gaskiya abin da makiyin ka ya faɗa akan ka shine gaskiya duk da ba ku ajiri ya zo ya ce ai kaza to so da haka annabi alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki ya masa salati kamar yadda yawa annabi Ibrahim wa ali Ibrahim shine kamar yadda na gaya muku masussukatul kazzab da yazo yana wato maganganun sa na ƙarya yana cewa wai hadisi Ibrahimiyya ƙarya ne saboda an ce ai kamar yadda aka yi wa wannan kafu ce jirin da aka kawo wato ai ba zai duba ba a ce kamar yadda aka yi wa annabi Ibrahim saboda haka a kamar yadda muke faɗa duka shigohin da shigohin da masu suka yake amfani da su yanzu kirkiri an ba shi amsa shekara ɗari hudu da wani abu bakin lani ya ba wani kirista a wani kirista ne ya koshi ya ji larabci ya karanta alkur'ani shi ne ya rika rubuto tambayoyi na shubuha don ya rikita musulmi amma tun a lokacin malam bakin lani ya ba da amsa shi ne yanzu wasu suka yake ɗebo iya tambayoyi kawai yana yi amma duk an bada amsa wallahi tiri shekara ɗari hudu da wani abu ɗari biyar ba kaɗan tuni ma da bakin lani ba da amsa saboda haka yanzu ana ga malaman da suke karatu sosai sun san amsoki kawai abin da ake gudu shi ne tuba haka faɗa wanda baya karatu shi kawai ake gudu domin tuba illa ta kenan da annabi ya ce ba da rubin amali saba'an ko fitinan ka kira illa yin rusle ku yi sauri ku yi ayyukan kirki kafin fitina ta faɗo muku wanda za ku ga mutum ya wayi gari zai wa rajulun mu'minan wa yumsi kafira mutum zai wayi gari yana mu'mini ya yi mata yana kafi to irin wannan zamanin kenan da ake jin tsoron kada wato shi ba da abubuwa marasa kyau su zo su ɗebi mutum tafi da shi to kaga da aka ce kamar da laita ala ibrahim mun ji wannan ɗaukaka cewa annabi alaihi salatu wasalam ya wuce duk da annaba ba mai farin jini irin annabi Ibrahim amma da annabi Muhammad ya roce ya ne sai gani saboda haka wa ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim da ala annabi Ibrahim sai muka ce sai da cikin daraja da kima da Allah ya yi wa annabi annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tunda Allah ya aiko shi daga ran da ya zama annabi Allah bai tsara aiko wani annabi ba in ba ɗansa ko jikansa ba duk annabawan da suka zo kaga manyan ƴaƴansa annabi Ibrahim da annabi annabi Isma'il da annabi Ishaq to wayannan guda biyu duk annabawan da suka zo a tsaron su suke kaga annabi Ishaq a tsaron za ka samu annabi annabi Yaqub annabi Yusuf annabi Musa annabi Harun annabi har zuwa ga annabi Isa annabi Dawud annabi Suleiman duk a tsaron annabi Ishaq suke dukkan duk wani Isra'ila nan kaka ƴaƴa ne da jikoki na annabi Ibrahim sannan kuma annabi Isma'il alaihi salatu wasalam shi ne tsallan larabawa shi kuma daga kansa sai aka sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ga gaba guda biyu duk inda suka zo gaba ɗaya ƴaƴa da jikokin annabi Ibrahim to sai kake cewa a salatin Allah ka yi salati kamar yadda kai wa annabi Ibrahim da alayensa kana nufin duka wayannan annaba daga kan annabi Ibrahim din har zuwa kan annabi Isa irin salatan da kai musu ka kuma yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ya wai ba ma hadi domin salatin da aka yi wa annabi Ibrahim irin sa an yi wa annabi Muhammad sannan wanda aka yi wa ƴaƴansa gaba ɗaya an yi wa an kuma yi wa annabi Muhammad shi sa babu wanda ya kai babu sannan kuma kamar da muka faɗa wannan zai sa ne hankali ko bai yi karatu bai nisa ba ya gane cewa salatin da annabi ya yi wanda ya koyar da sahabbai ya fi kowanne daraja domin kullum ina lalatawa ko annabi cewa ya yi sannu to sannan sa ta fi ta kowa idan annabi ya kalle ka yi ce sannu to babu wata sannu da za ka kai sai kama da ita a duniya wannan za ka fita ya kamata musulmi ya yarda da wannan ya kuma fahimci wannan to wannan salati ibrahimiyya kamar yadda muka faɗa malamai sun ce duk in ka zo a sallah ba a yadda ka yi wani salati ba in ba ibrahimiyya ba nau'o'in nan guda bakwai suna ne ingantattu duk wanda ka ɗauko ka da ke yayi amma a wajen sallah ya halatta kai wani salatin da sahabbai da da ƴaƴan sahabbai suke kamar sallallahu alaihi wa sallam na na fadi ba tana faɗin wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim duk wannan da jere ne yanzu da aka ce gobe kai kai wa annabi salati in ka dau wannan sallallahu alaihi wa sallam kai kai mai dawa kai wa annabi salati اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد إلى إلى duk waɗannan sahabbai biyu saboda haka a wajen sallah ya halatta sai dai shi ne salatin da aka ce ka dace ka dace da yiwa annabi alaihi salatu wasalam kana hararu kaga a wannan gajeren da muka faɗa Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallim ai wannan kalmar da muka faɗa ka san ma'anar yanzu mun faɗe ta to kana yi idan kana wannan ko baka ɗaga hannu ka ce Allah yi mun kaza ba in dai ka mai da hankali Allah zai ma wallahi shi ne sirrin ranar juma'a ka dace da wannan gurin da za ta haƙura da shi kawai shi ne rantu alfijir ne zai kullo da minti goma sha biyar ko minti ashirin to idan ya rage saura minti ashirin alfijir ya kullo sai ka haƙura da talata annabi ka koma yi wa Allah istighfar kuma astaghfirullah alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi اللهم انت الذي كذا wanda kake so kawai ko astaghfirullah wa atubu ilayk ko astaghfirullah alazim gaje ni duk wanda ka dauka kai ta maimaitawa ba sauri ba a hankali kana tuno girman Allah to wanda ya dau wannan salat ko aikin haji mutum ya tafi ko umara ya je a wannan salat ya samu yayi wannan ai ko baka daga hannu ka ce Allah ya yi kaza ba ka gama shi ne za ga duk abin da ka sa a gaba Allah yana shiga komai ka sa a gaba Allah yana shiga komai na ka za a cewa sai a rika rasa matan da kake samun kuɗi ya komai ka ko sai kai ga sirrin nan ga sirrin saboda haka ya kamata mu kiyaye da kyau mu lura da wannan na tara na ratawa ko annabi cewa ko ko barka da yamma yake ba to ba wata barka da yamma da za ta kai ta yawwa saboda haka ba kiyaye da wannan to wannan shine bayanin da nayi kuma muka ce za mu tanana ta alhamdulillah abin da yasa nake tanana tawa kusan al'umma da yawa mata na cikin gida da wanda suke wato zaune a gida suna jin mu da yawa sun turo da takardu irin yadda suka amfana da wannan salat na salatin ko shakka babu mutum zai ga buɗe a rayuwarsa kwarai da gaske kuma shi ne abin da muke yi ba dama shi ne zanto karatu ya wayar da mu yadda za mu gane yadda za mu tafi gurin Allah madaukakin sai Allah ya dace da mu in ba manta wa satin da ya wuce karkashin babu mukhatabat istiryan bil quruwa ai hadisin da muka biya annabi ya kalli wato alhasan yana sallah alhasan ya hau kan kafadarsa bayan kan wuyansa bayan ya dago ya ya dade yana wannan rukuyin bayan sujjada bayan ya dago ya yi sallama ga bai sa ya rasulullah innaka zarata yau yau din nan kai wani abu wanda bamu ga ka saba yi ba bihadar gulani shay'an ma ra'ayi naka sanata bi mun ga kai wani abu da wannan dan dan naka wanda bamu ga ka saba yin sa ba kun san ji ga ba ana kiran sa da shi za a gado aka ce ibnu sai a ce wa ibnu ibni dan da shi ma yana gado ai wa in ala dan dan dan dan dan dan duka zuwa jinji aka ce da kamar da aka ce uwa ne ita ma haka wa in ala saboda haka wannan shi to sai ce suka ce mun ga kai wani abu da ba mu ga ta saba yi ba yau din nan sai ce nawwar hali ne da duniya ai wannan farin ciki na ne a duniya ji alhaza wa inna billahi hadha sayyid wannan dan na aure shugaba ne da kuke ganin sa wa asallahu an yusliha dini bayni bayna jihadayn min almuslimin da sanan Allah muna sa rai Allah madaukakin sarki zai ji shiya tsakanin wata tawara ta musulmi guda biyu da za su samu sabani shi ne tawaga sayyidina Ali da sayyidina Muawiya abin da ya faru ko shine kamar yadda na faɗa bayan sai na Ali Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda ya zama khalifa to a daidai lokacin kuma kafin ya zama khalifa sai na Usman ibn Affan shine khalifa an samu yan tawaye duk cikin su ba sahabi kakafin su ɗayan sahabbai ne yan tawaye suka kewaye majida tsawon kwana arba'in da wani abu sun hana shi fita sallar farilla ko sallah baya fita ran da ya dau azumi ranar da ya dau azumi ya yi mafarki da annabi alaihi salatu wassalam cewa annabi ya ce da shi yau din nan a waje na za ka sha ruwa dan da ya farka ya yi alwala ya ce gaya matarsa da yansa a yansa tana mamaki ta ce ba ba kaza ya gaya musu cewa tana ganin kamar almara to shi ya zo yana karatu alkurani tun da shi dama ana ramma ne kullum cikin karatu yana karanta alkurani suka hauro majida kun tare shi ba ku abin da fita amma duk da haka aka haura in kuma ba ku manta ba dama lokacin da hadisi abu musa na yake lokacin da wato ya zo yana yi wa annabi gadi a cikin wata gona ai da na wakar ya zo neman sa gida baya nan lokacin da ya zo aka ce yana can gona da ya je ya sallama sai na abu mata na shari'a ce da ka tashi yin tambayo ba tukuna sai annabi ya bada izini za ka shigo saboda haka da yaje da ya rasulullah ana sallama wani ne yanzu yana sallama sai yace ba shi dama ya shigo kai ma albiki cewa shi kan aljanna ya zo yace wa sai na abu an ce a shiga kuma an ne ma albiki da cewa kai dan aljanna ne ya shiga ana haka ba ji ba sai ga sai na umar annabi da gefen rijiya a zaune ya zura kafa da shi ne maza sai na Abubakar ya zauna ana haka sai na sai na Umar shi ma da yazo ya je nemo izini duk da ya san shi ne ba shi ne malamin suke cewa hikima a nan da da mutum da ya fahimta a karatu ko da mutum abokin ka ne ya kai wani matsayi kar ka tafi ofis ɗinsa ya ajiye matinja matinja ya ce waye kai kawo faɗa ta ce da Allah kauce ka bani guri a'a shi ma tun da aikin da yake shi bai san ka ba in kana so a san darajar ka yi wa abokin ka waya ya zo ya shigar da kai amma ma duk in bai wannan aikin ba za a iya korarsa domin ga abu musa lajari ya ya san sai na abubakar ya san sai na umar amma da suka zo zai ce ku dakata annabi ya ce ku zo a to bari je in tambayo shi ya je tambaya ko ba su jawo shi ba yawwa to wannan shi ne in mutum ya fahimci wannan zai zauna lafiya in ba haka ba za ka yi ta sa ana koran mata a masu gini da nufin cewa kai ka zani ai kai abokin da ne kaza kaza shi kuma bai san ka ba cewa aka yi kowaye ya zo kar ya wace shigo kuma a haka za a biya shi inda ba ba za a biya shi ba saboda haka sai na Umar ma aka ga ya mutuwa sai a ma albishi cewa ta aljanna ne ya zo ga ya mai yace ya ce ka shigo kuma Allah ya dade ma albishi da cewa kai dan aljanna ne ana ga jira sai na Usman shi ma da yazo sai Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam aka yi ne yace kai masa albishir cewa ya shigo ala musibatin a wato ala musibatin akan wata musiba abbalwa da za ta mamaye shi saboda haka dan aljanna ne amma sai ya hada da jarrabawa to wannan ita ce jarrabawa da shi kaga haurowa aka yi aka hauro yana karatun qur'ani kafin su kaje je ce wasu kun fatan ni waye ni zirgin annabi alaihi salatu wasalam da ba wai ya sade ba da gudu ya ba da ya ba da bukayya da ta mutu ya kara min da ummu kulsum suka ce mun sani yace kuna da masaniyar cewa annabi alaihi salatu wasalam kafirai sun tare rijiya ba ruwa sun je sai an siya da kuɗi ba makudi yace duk wanda ya siya aljanna ta tabbata a gare shi kuma ni na siya suka ce mun sani ya rika lissafi sai da ya faɗi certificate na aljanna da yawa duk suna ji amma duk da haka aka kai masa hara to sai ya daga hannu da ya daga hannu shine datsewar ɗan yatsu guda biyu haka saboda haka aka rika kai masa hara har sai da suka kashe to shi ne ita wato me ake kiransa matarsa shi ne ta ɗauki tufafinsa ta nan da ɗewa da ɗan ƙananan ɗan yatsun a jiki da jini a jiki sai ta aika wa ma'auya yana kan shi kuma yana gwamna a kan shi kuma mu'awiya yana da alaƙa ta ɓangaren wato mahaifiyar da yana Usman kamar kawu ne a gurinsa saboda haka yana ganin wannan sai ka koyi da garo ne da masallaci kuma ya fi yana zuwa ya daga mutane aka yi kuka a masallaci an kashe sai na wasu shi ne yake a gaya wa sai da ali ya zakulo waɗanda suka kashe wasu ɗan uwa shi shi kuma sai na Ali yace ya aiko da takarda yace a a ga yawo Muawiya ya fara yin mubaya ya ji shi ne Amirul Mu'minin Khalifa sannan daga baya in ya gano zuwa yi zai fito da su. shi kuma Muawiya yace ba zai man mubaya a ba shi an fito da su. kun ji sabanin wannan shi ne sabanin shi zai na Ali yana ganin mutanen nan ni ma ban san su ba idan na ce yanzu na zakurar su to ni ma kuma ka'ida a ka'ida ko guriya kai ka furin su bane yanzu kana zuwa wai kai ne gashi ka fara koran masinjoji da su za su shirya ma su Allah ai in ka je nan cewa za ka fara gane gurin duk ministrin da aka kai ka sai ka fara lumbulun bukakwancin da kai wannan da kai yana da kasa kasan su suka san gida su suka san gida to ka'idar mulki kenan wanda ya zo an fahimta da ko wanda ya zo yana zuwa ba ba kar a fa'awa ba da maganganu masu zafi ko cire subsidy ake ba kawai abin da ake yi abu mai sauki ake fara yi wanda al'umma ba wato za su ɗauke shi ko da za su wani abu mai zafi to wannan abin da ka fara yi na farko ya zama yana kwantar musu da hankali kamar yadda idan mutum yana zuwa disqualifying din garin da ka fara zuwa zance ranar farko maganganun da ka fara faɗa daga shi budurwa za ta auna ka kaga za ku tafi tare ko ba za ku tafi ba Allah in baka yi magana ba kana zuwa ka fara ya iya wuce a bangaren kakannin ki kan shiga wuce za ta disqualify din ka ce ko magana ba ka iya ba an fahimta da kyau ko to saboda haka wanda ya hau sai na ne ke a bari ya fara gani su tukunna to in bai san zuwa yau shi ba shi kuma muawiya ya ce ai Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura duk wanda aka kashe shi a bisa zalunci to an dora wa ɗan uwansa sultani an dora musu wato su nemo haƙƙin jinin ɗan uwansu amma aka tashi ɗaukar ɗauyin wato itaci lokacin da za a ɗau mataki a kan abin da aka yi kada a wuce gona da yi kuma Allah ya taimake su akan wannan abu to kun ji da yin muawiya shi da aya ya dogara sai na kuma goyewa ta mulki yana ganin abin da ya fara nutsuwa kuma kuna kallo da ƙarshe shi kansa sai na alin bayan dawa yadda suka kake shi ba duk da cewa ya bi wannan dabarun an su suka kake su Abdulrahman ibn Mansur su suka kake duk da ya bi wannan hikimomin da dabaru to wannan da ya janyo sai aka fara yaki domin shi Muawiya ya dade shekaru da yawa yana gwamna sai ya zanto mutane suna zanza kuma shi Muawiya mutum ne mai sakin hannu kun san dai shugaba zai zama mai sakin hannu to za ka zai samu mabiya to ya zan to ya iya mulki yana da sakin hannu abun hannun da ya dame shi bai zura a bada kwangila dubu goma an san cewa dubu goma ce sai a baka a jirin danka amfana yanzu nan yana da wannan to sai zan to duka shan ana kansa gaba daya abin da yake so shi ake so to shi kuma da yana yana nan ya dage cewa lallai sai yayi baya domin kuruji ne idan mutum ya zo yana shugaba ta goya ma baya ta yi kuruji kuma annabi ya hana to shi ne abin da ya sa to da kai hudu da ya to kuma karkashin muawiya kar ku manta akwai talha ibn ubaydillah yana cikin al'asharatul mubashshiruna bil janna sannan akwai zubair bin al-awwam wadanda suke cikin al'asharatul mubashshiruna suna nan idan ka zo kakan ne suka ce duk yan bangaren muawiya dan wuce ne da wani dalili shi za a ji cewa kaddara ta riga fata abin da zai nuna ba sabani ne da tun kafin zuwa kafin annaba alaihi salatu wasalam tun kafin ya bar duniya ya yi gyara abin zai faru shine in aka zo yakin ba idan lokacin sallah azhar yayi sai a daga tuta sama sai kowa ya zaka ta yi baranda sai a tafi sallah kuma sallan nan sai a haɗu duka a jami'i duka da kowanne bangaren bangaren muawiya da zaina ali a idan har a wannan lokacin da aka sassauta za a yi sallah a ci abinci sai wani ya haɗu da abokinsa a ɗaya bangaren ya ce da shi mun fi ku gaskiya wallahi ku zo ku mara mana baya ce wallahi ba wani irin wannan ba in ba ka jira ta riga fata ba ya za a yi haka ta faru sannan idan aka kashe wani lokacin an tsawon tsawaita tare za a haɗu gaba ɗaya a yi sallah to kaga ne hankali ina ruwanka da goyon bayan wani bangare kawai ka dara ta riga fata domin annabi ya yi ishara an fahimta da kyau ko annabi ya riga ya yi ishara a kai ya yi ishara to saboda haka bayan nan bayan gari na ali bayan sai na Ali sai sai na Muawiya a sai na Al-Hasan shi wannan bawa Allah da muke magana a kansa saboda haka sai rage saura saura sai ya hau bayan ya riga ya hau kuma to sai ga abubuwan da suke ta faruwa sai ya tana zuri ya bawa sayyidina sayyidina muawiya sai alhassan ibn ali to wannan tana zurin da yi da ya bawa sayyidina a muawiya gari ya zauna lafiya shi ne annabi ya yi nuni da shi a nan cewa dalilin sa Allah zai sa bangarori guda biyu su shirya kuma daga nan aka daina rigima tun da lokacin da sayyidina alhassan ya tana zuri ya barwa Muawiya ibn Abi Sufyan shi ke nan gari ya zauna lafiya. Tsawon wata shida na khilafin nubuwa. Wannan shi ne isharar da aka yi akai. Wa inna buri hada sayyidu wa sallahu an yusliya bi bayna akaini min al-muslimi. Kaga annabi da kansa ya kirawo cewa tawaga ta musulmi babu tawagar arna a cikin duk musulmi ne kurakurai su ne. In da hadi ne wanda ya dace yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da daya in ka gana shi ta da a shekarun baya a jami'a kan islamic study sai a ba mutum a jami'a da kawai a ce ka faɗi waye ne gaskiya wannan ya sa da yawa wasu rika shi'anci ba tare da sun sani ba dan mutum zai zo garin bayani ya ce ka zaje sai na muawiya kaza to wannan kuma illa ce illa ce tana fadawa nan to ka fada layi masu zage sabbin to amma da Allah ya ce mace mu da yawa malaman mu suka karbe a ta da ba su cikin jiran su da yawa malamai ne ba su san ya kamata duk wannan da a zane kan addini sai daga cikin revolution din da ake kira amma a shekarun baya an yi irin wannan har a secondary dan wanda suke haya islami kawai sai a ba mutum a zane a ce ya faɗi waye ne gaskiya wannan ya sa a rika zagin sahabbai inda yake wanda idan mutum ya ga mahaifiyarsa da mahaifi na fara ai ba mutuwa za ka yi ka zauna kana kiɗa ba kana cewa ba ba bai kaji da kaza ba ba ai ba za ka yi duk dan shirki ba ne wannan ba dole abun ya dame shi to rigima ta iyaye ne ta sayi na ali da sayi na muawiya sai dai mutum ya damu kawai ya damu kuma mutum ba zai zo yanzu mahaifiyarka da mahaifi za su rika faɗa ka zo ka tara abokanka ku ce ku tsaya ku je a me ya faru ai ba za ka faɗa ba saboda ba abu ne na daɗi ba to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye shi da malamin risala ya zo a cikin risala da yake wala kafu an ma ke jira bai yau ka kare bakin ka dangane da abin da ya faru tsakanin sahabbai ka kare bakin ka shikenan kuma wannan ya sa an zauna lafiya shi za a ka zo a ce radiyallahu anhu wa radwan wanda ya dace a cikin ziyara da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada daya in cewa mai waye ya buga ciya za a ce ba sai na ya buga ciya da ni saboda shugaba biyayya ake ba ka'ida ke ko shi kuma wannan yi da hali ne saboda aya ya dauko ka'ida Allah ya ce wanda aka ce dan uwa ne ba ake to shi ne kawai wannan gurin amrul lahi ne sai an ce babu kai ba mukada wakil abdi li maulahu babu da yake magana akan yaya bawa zai yi magana da maulahu shine ubangidansa maulana maulana alaji قال اخبرنا ابو يعلى قال حدثنا ابراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا ايوب وحبيب وهشام عن محمد عن ابراهيم عن ابي هريره رضي الله عنه شيخ مالك ابن السني yake malamin sa Abu ya ala sahibul musnad ya karanta da shi ma malamin sa Ibrahim bin al-Hajjaj ya karanta da shi ma ya biyo daga cikin malamin sa Ahmad bin Salama shi ma daga malamin sa Ayyub shi kuma ayyubu tarfiyani kenan shi kuma daga malamin sa habibu shi kuma daga malamin sa hisham shi kuma daga malamin sa muhammad shi kuma daga malamin sa abu hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga annabi kira da annabi Allah ya tabbata gare shi annabi yace la yaqulanna ahadukum abdi wa amali kada ne yake rika cewa bawa na ko baiwa ta bawa na ko baiwa ta saboda kaga wannan rabu mun yi bayani a wa wato a baya satin da ya wuce cewa da rabu da sayi sayi ya halatta mutum ya faɗa domin qur'ani ya yi amfani da kalma wa alfa ya sayi da ha ladan bab alfa ya sayi da ha ladan bab za ka iya cewa sayyidu sayyidi ya sayyidu za ka iya faɗa wannan amma ka ce mutum ya rabbi kana nufin ubangidanka ba daidai ba ne saboda kalmar ita ba ya amfani da ita bai Qur'ani bai yi islakin ta ba amma sai ya halatta to in kun lura da abin da zai bada inki ba ne an bijiki in dai za a samu wannan bijiki din to musulunci baya san sa yanzu to zai bada wata ma'ana mai kyau ya bada mara kyau to a kauce mata kiyaye kauce mata kiyaye to shi za ka kace kaga ce bawan ka larabci bawa na ko baiwa da wala yaqulanna al-mamluk sannan kada a mutima wanda ake mallaka ya ce rabbi wa rabbaki ubangiji na ubangida na ko uwar gida na ta larabci amma amma a wata mun ga mu muna fada walakin ya kulli malik sai dai wanda ya mallaki bawa ya ce fataya yaron gidana wannan ya halatta a ce yaron gidana hauje wa batati yarinyar gidana yawa wal yakul al mamluk wanda ake mallaka ya halatta ce sayyidi shugabana wa sayyidati ko uwar gidana fa inna kullu al mamlukun domin gaba ɗayan ku ababen mallaka ne wa rabbullahu azza wa jalla ubangiji mai girma da buwaya ko shine Allah madaukakin sarki arabu wanda yake da ayyukan bayi shine Allah domin rububiyya shine afalul afalul rabbi ayyukan Allah shine rububiyya domin kace mutum rabbu shi ya zama kenan shi ya kaza shi ya mutane shi ya halitta ba shi bane Allah shi ya yi to shi za ka koyi kalmar kada a faɗi ta shine wa rabbullahu azza wa jalla wanda za a ce wa rabbu ko shine ubangiji mai girma da buwaya shi kada ya danganta da wannan sunan babu man la yuzu an yuqala wa bisudadi babu da yake magana akan wanda bai halatta a yi magana da shi da kalmar sayyid ba duk da cewa ya halatta a cewa mutum sayyid to amma akwai wanda ya halatta a ce masa sayyid ba kuma ya sayyid to ba kowa za a gaya ba قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه في رأي عند الله ثبت أجريش يتي شيء ما نعم شيء ما لم ابن السني يتي ما لم ينزع أبو عبد الرحمن شيني إمام النسائي ya karantar da shi kuma daga malamin sa Ubaidullahi bin Sa'id shi ma ya je daga cikin malamin sa Ma'ad bin Hisham shi ma daga malamin sa mahaifin sa Hisham ibn Urwa shi kuma daga malamin sa Qatada ibn Da'amat as-Sadusi shi kuma daga malamin sa Abdullahi bin Buraida shi kuma daga malamin sa sahabin shine Buraida radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yake annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi Allah tabbata a gare shi yake kana yake la taqulu lil munafiq kada ku rika cewa munafiki in dai mutum munafiki ne kar ku ce da shi sayyiduna a kana ga yawa wannan kalmar mutum munafiki ne a ce ya sayyidi an ji kalmar ya sayyidi sayyiduna shi dai ke nan sayyiduna kai mudafun ilai sai ku dewa ya sayyidi ko sayyiduna duk kar ku ga masa wannan kalmar in dai munafiki ne fa innahu in yakun sayyidakum annabi yace idan ku zama shugaban ku faqad asattum rabbakum azza wa jalla to kun kusa da ubangiji ku ne girma da buwaya ku rasa shugaba sai munafiki ana da ramuwa abu abu ne mai muni ba ku ku rasa wanda zai zama shugaban ku sai munafiki Allah ya kiyaye to shi ma hadisi ne ingantacce babul mukhalafati bil kunya babun da wato yake magana akan yin mukhadaba da alkunya a tattauna da mutum a ce abuwa ne an gane ko shi ne magana da yake abuwa ne a gaya ma wannan kalmar liman galaba da alayhi ga wanda ta gurin jari ai kun ga a da sahabbai akwai wanda da yawa alkunya ta gurin jari a kan ko da zo na ta saura da wasu mata a wani karatu da nake wasu ummu habiba sunan ta ramla binti bakru bin harbi da yawa ba zai saurari su wasu ba su ma san cewa sunan da ramla din ba na ce ita ce ba wuce ki ciwo lauri laura ai ramla ke nan sai ka san ba wuce ki ba ruwan sa kawai yau wani abin da ya ruwa ki zai nan ku je ba to ramla shi ne lauri to kaga sai jara irin su abu mota na jari da yawa sai da sunan ya bata ya tafi da cewa Abdullahi bin Qais ne muna yawan dadadawa amma da yawan ɗaliban shi sun kace Abu Musa lafiya irin sa Abu Hurairah shi ma ba da ana nanatawa ba za ga ya fi shahara da da Abu Hurairah inda aka ce Abu Hurairah kai kawai kaje ana Abdurrahman bin Zakari sai mutum ya yi tunani wa kake ne amma Abu Hurairah ya fi shahara da wannan da yawa akwai da abinda sun shahara da sun mutalama an gani ummu salama shi ma ya ta fi shahara da shi akan hindu din akan yini to kamar haka ne to mutum ya ji haka ya fi shahara da alkunya ga wanda sai rin jari a kansa babu ne da an kirawo shi da abubuwa na ɗan قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني أبو بكر بن أبي زهير الثقفي وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ka ko shi zai dawo baka da aiwa sunan sa kenan ba amma da yau da da Abu Bakar da yawa yanzu wajen in yanka su za kai ba su san sunan sa na gaskiya ba saboda haka amma ba shi ne sunan sa na gaskiya ba amma alkunya ita tafi ita ta tafi rinjaye mutum ma da yawa a yi faɗa yanzu yake sunan sa Abu Bakar fadi ma yi kuma ya yi sai malami ya ce malamin sa abu ya ala talibul musnad ya karanta da shi ma ya jiyo daga malamin sa abu haisama shi ma ya jiyo daga malamin sa ya haifu da sa'id al qattan shi ma daga malamin sa isma'il bin abi khalid shi ma daga jiyo malamin sa abubakar bin abi zuhair al saqafi shi ma daga malamin sa abubakar bin siddiq sunan sa abdullahi bin usman ko shi ne sunan sa yana abubakar eh haka sunan sa sunan asalin sunan sa Abdullahi bin Uthman haka yi to sai ce ibn Abi Quhafa shi ma baban ai kaga da Abu Quhafa ya fi jahara to shi ma ga sunan sa an bayyana da ku to wannan shi to shi ne yake cewa radiyallahu anhu Allah ya kara masa da annahu kana yace ya rasulullahi ya bai da Allah kai ban sana'u ba da hadin aya sai a za mu rahota bayan wannan aya ta doka da wannan aya ta doka shi ne hankali ya kai domin Allah ya ce man ya amal su'a yi su da dini duk wanda ya aikata su'a kowanne irin abu mummuna dukkan kantar da Allah ya ce an saka mana kai sai na waka ya ce ya rani waye da kuka ta kenan ولا يجد له من دون الله وليا wala nasira saboda haka hankalin sai ya ji ku duba zai na waka da magana ba wata dame shi ba idan ba alheri zai faɗa ba sai hukum shi ne wanda aka je yana ɗaukar tsakuwa ya zuba ba kidan kai ya ce kala ba ma ya zo domin annabi ya ce wanda zai magana ya faɗi alheri ko ya shiru baya maganganu gaba ɗaya da za a zo a ƙididdige maganganun da ya faɗa ba su da yawa amma yana gudun cewa ayan nan ta zauka hankalin sai dai an ce ko me muka yi Allah ya saka sai ya yi sakayya a kai su an duk dole abu sai ke kullu jayin ya amalu hu yuzlabi yuzlabi duk abin da mutum ya aikata za a saka mar a kai fa kana ji annan ya jirki rahimaka Allah wa Abu Bakr Allah ya ji kanka kai Abu Bakar wannan addu'a ce an gane ko yawa rahimaka Allah ya Ababakar ko Ababakar shine mahallin jari kaga annabi bai ce Abdullahi ba shi kansa annabi da alkunni yake kira Allah ya ji kanka ya Abu Bakar saboda haka cewa Allah ya ji kan mutum ba sai ya mutu ba a kuwa da jawa an kai ba cewa sai Allah ya ji kanka ba kuma ka ce abu ka ji daɗi yarhamuka Allah ai Allah ya ji kanka aka ce Allah ya ba rahama ka mutu ne baka mutu ba addu'a ce ko kun ga mutum yana gani in ya zo yayi maka addu'a ta mutuwa wai zai wai janyo mutuwa mutuwa ba ko ka janyo ko ka janyo waje ta zo na taɓa gaya muku wanda in ya zo makabarta in ya zo addu'a assalamu alaikum ala diyar min almu'minina wal muslimin sai ya tsaya nan aka ce ya kara sa ganganci ne wallahi wai saboda za ka ce wa inna in sha Allah wa inna la yakun wai ganganci ne faɗa wannan wannan ai karin kuskure ne a dole ne ma tare da kuke ko ina ne ko kana da ko a gari ba ta ko kunyar zuwa ne da tana da wakan gari ne da lamarin su bai mace ba saboda haka ba ruwan da da wato cewa wai kana zan ta ko ba halin wani da yake neman mutuwar in zamun da sai sai ya je kwanta akan da da shi da duk inda ake gumurzu sai ya kukurta shi ne yazo yana kuka lokacin da zai mutu ya ce wai kalin ne zai mutu akan gadansa shi kukan da yake kenan duk wannan kuka kukan da aka rika yi ku duba ku ga dukkan ya mutunta ake gumurzu da shi amma akan gadan sai mutu ba gurin yaki ba waɗanda ba su yi gumurzun ba su kai ba ba ga shi can ba muna da wajen barayen yakin mota zai dubi da harisa ya kai kalin bin walid fita yaki ne bai gaiduwa Jafar ibn Abi Talib ya kai Khalid bin Walid bai gaiduwa Abdullahi bin Rawaha ya kai kare shi Abdullahi bin Rawaha da waka ba ka sai amma kuna kallo a filin wajen fama yaro wajen rika tuta amma kana da zuwa da yana nan tsaf kuma a yakin ma shi yasa aka yi nasara shi ya bada strategy da dabaru da za a kotar da sahabbai shi ka da zuwa da sai ga shi akan garin sa zai yana kuka aka ce kukan da kake yi kai kai kaza kai kaza yace wai ka da zai mutu akan gado to saboda haka wannan shi ne ka gani rahimakallahu ababakar Allah ya kansa ya sai Abu Bakar sai ya ji alaƙar tamrabu ba kana rashin lafiya ba ai kun ga karatun mu na jiya ne ko cewa ba wani dan adam da zai guje face sai yana da kasansa na zina ba wani dan adam da zai koma ga Allah ba sai yana da kaso na zina to ba dan bayani da hadisi ne ba kowa ya tsorata ai sai annabi ya ce ba zina la ai ai ai ko wato annazaru zinari yau shi ne kallo muka ce kallon nan kuma ga shi nan ko ba kai a gari ba kai a waya kana cikin karatu kake ji ba za a biyo wajen da ni da cikin tana zazzare ma ido ita wannan da ka kalla ai shine abin da ake yi ko a harin da ke yanzu ka bude waya in dai za ka bude social media ta an jiwo ba wata tsarara sai in ba za ka bude ba an gane ko to ai ban kara zabi sun baka daga mu a wannan lokacin da ya riga to dole sai dai mu ga ko zan ji wannan lokacin yana da muhimmanci misali saboda duk lokacin da za a amfani da shi a gidajen rediyo to da an zo wannan lokacin da suka sa to za fa a ga dai a je hotel da kawai to shi za ya tsaya wannan da muhimmanci sosai insha Allah ta'ala a wannan muka fara za mu dawo kan hadisi amma za shi ne zuwa insha Allah ba ba karatu sai wani satin insha Allah na'am na'am salati annabi na haka ne da ba ba ai gwarzo wanda yake jarumin shi ne wanda zai tsaya wai kifa inda abu mai sai na annabi ko shakka ba ai muna so ko mu kazo da kasan wato abin da ya janyo neman sauki da ya janyo ake nemo wasu salatan ba da ba su da alaka da sakon ba a yi an neman sauki ne ya janyo har wani zara da aka leji a ce ba ya fi na annabin ma da dubu shida ko dubu ko dubu sittin misali yi ta muke gaya wa mutane cewa kayan annabi ya fi sauki kuma ya fi tsada yawwa ya fi saukin faɗe kuma ya fi lada shi ne muka ce ko sannan annabi ya fi sannu to wallahi ba wata sannu da ta kai ta yawwa yanzu da Allah ranka dade kawai a ce ma mai girma gwamna yana gaishe ka daidai yake da ce wani a masallaci ne ya gaishe ka sau goma sai na ruwanka da gaisuwarsa amma an gaya da ba a sake mai girma sai su jefa gwamna ne yake a gaishe ni wannan gaisuwar sai ta ko ba haka take ba saboda haka ba haƙi ko da muna da labarin rasuwar ɗaya daga cikin sarki Ali Gamiji Allah ya wada su wada din nan ko muna roƙa Allah mu dauki sirri da ya ji kansa da gafara dan majalisar municipal kenan ko Allah ya yi masa Allah ya kula da bayansa muna roƙa Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa madaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da mutum lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da kai ko yan uwan mu da suka rasa da mu gidan gaskiya Allah ka bisan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara wa musu lafiya da tsawon kwana mai amfani kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da kofin sa madaukaka duk masu neman kasar mu da matsaloli da tashi hankali Allah ka magance mana Allah ka kiyaye mana matasan mu Allah ka dora ta hanya madaidaiciya Allahumma آمنا في أعمالنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين akwai yan uwa da za su yi aure da su da yawa muna roƙon Allah ya sa musu albarka Allah mu daukin sarki ya kade mutuna akwai mu'azzam kamar da muka faɗa wancan karan mu'azzam kela da za a daura auren sa a Rano to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin duk abin da Allah ya kau- ya kauda shi muna roƙon Allah da sunayen su kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma amin